tabbata ga Allah tsira da aminci su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam iyalan gidansa sahabbansa da dukkan wanda suka biyo bayansu da kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama ya ƴan uwa abin tattaunawar mu a yau a wannan mimbari mai girma shine girma da tasiri da ƙarfi na yin addu'a a lokacin da kake cikin matsala wannan matsalar taka ce wannan abin da kake nema a gurin Allah taka ce kai kaɗai ko ta al'ummar ka ce ko ta jama'ar ka ce ko ta wasu ne daban da ake zaluntan su ko kuma suke neman wani kamun kafa a wajen Allah subhanahu wata'ala addu'ar ka tana da girma yana daga cikin abubuwan da Allah Ubangiji ya kare wannan ƙasar tamu ta Najeriya shi ne bahaushe da bafulatani babu wanda ni in ka bar ni a duniya da ya yadda da addu'a irin bahaushe da bafulatani ta yadda kome ya tashi musu za su koma zuwa ga Allahnsu wajen addu'a yawan addu'in da muke yana daga cikin abubuwan da suka taimake mu wannan kasar bata wargaje ba bata shiga mawuyacin hali ba sai ta tinkaro wani irin halin da bamu san inda take ciki ba sai kaga Allah ya tsallakar abun ya zama tarihi abun ya zama labari wasu abubuwan ma baka so ka ambace su kare zama kaman cinatarwa ne zan bada misali ina mugun nufi na Donald Trump akan Najeriya ina labarin mugun nufinsa yake ya zama tatsuniya ko to fatanmu muke a ci gaba da addu'a Allah ka mayar musu da kaidinsu da duk masu makamancin irin wannan kaidin a kanmu a kan bayin Allah a kan musulmai a kan al'umma Allah karka ba su cin nasara Allah karka ba su cin nasara Allah ka shiryar da masu munin nufi irin wannan babban abu da shi musulmi yake fata shine kowa ya shirya kowa a ganshi akan dade kowa ya mutu ya shiga aljanna wadda ita ce sifa ta musulmai na gari Allah ya karawa Sheikh Hussein Mabera lafiya tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya kai shekara 88 yana maganan baiwa da Allah ya masa a shekara 88 mabere ya ce mu kuma muna son ka muna ƙaunarsa muna ƙaunarka ya tura masa open letter ya ce ga dama Allah ya baka ina ma ka musulunta kafin ka ƙarasa rayuwarka a ce ka mutu musulmi ku tuna da yawa ya obasanjo ba wanda bai wa laifi ba an yi laifuka da yawa an taka mutane a mulkin an ɗora waɗanda ba a son gaba duk an yi amma buƙatuwarmu shi ne mutum ya tafi a lalace shi ne irin kiran da yusuf mabere ya yi ya ce ga dama tana gabanka ka karɓi musulunci don muna ƙaunarka kuma wallahi muna ƙaunarsa inda zai kama layin nan ƙauna muke ya mutu ya shiga musulunci to musulmai su ba buƙatar suke don ka zalunce su ka tafi a lalace ba ka shirya ka tuba Allah ya karbi tubanmu gaba daya yan uwa ubangiji ya bamu wani irin takwabi makami da ba za a ci nasara a kanka da shi ba ita ce addu'a Allah ubangiji ya bude kofa da ba wanda yake da iko ya rufe yanzu za ka shiga government house akwai masu rufewa sai ka nemi audience sai ka rubuta sai an yi screening ɗinka balle a ce za ka je abuja ganin minista balle a ce za ka je ganin shugaban ƙasa kai ba ɗan kowa ba kai ɗan kowa ma yana yin wata bai ga shugaban ƙasa ba akwai gwamnan da zai yi wata guda yana so ya ga shugaban ƙasa a hana shi ganinsa amma kai kuma ba kowa ba ba komai ba a garinka a anguwarku waɗanda ba su san ka ba sun fi yawa kana kwance a ɗakinka da ba wuta ba komai a ciki watakil tabarmar kwanciya ma ka rasa sai buhu ka sa ka kwanta amma kofar Allah a buɗe take ka samu communication complete communication wanda babu yankewa ka daga hannu ka ce Allah biya min bukata na ba wanda ya isa ita da wannan addu'a ka gaya min gatan da ya wuce wannan ka gaya min abin da ya wuce wannan liman da yanzu a yi sallah ko liman liman bago in ya zo sai daga can ya fara magana da in hizba da Allah ina son ga liman a iso kai din waye daga ina kake iso mu je sai an dau banda Allah kofar Allah a bude take daga hannu kai addu'a ka ga min gatan da ubangiji ya maka ya wuce wannan na uku addu'a a musulunci sababi ne na cire damuwa hanya ce ta biyan bukatu hanya ce ta toshe bala'i hanya ce ta karya duk wani maki duk makiyinka da zai zalunce ka ba da haƙƙi ba kun ga har yaran nan da suke da iyayen gida da za su taho kan hanya suna ihu suna razana masu shago da mata da yara masallaci da kufa da addu'a wala sai sun daidaice iyayensu da suke goya musu baya masallaci ce bari dau addu'a a baza qur'anai a raba addu'o'i wallahi daga su har iyayensu da duk mai goya musu baya mai ba su kwaya mai wallahi sai ka neme su karasa amma bukatuwarka shine lalatacce kamar addu'a ya daidaice a'a ka masa addu'a Allah ya shiryar da shi kenan addu'o'in suna da takuba guda uku suna da harce uku manya guda biyu shine ko ka masa addu'a ya daidaice kuma kana da wannan haƙƙin la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim ba a yadda ka faɗi bakar magana ba sai in an zalunce ka sannan kuma kana da harce guda ɗaya ka ɗaga hannu ka ce ya ubangiji wannan yadda wanda ya zalunce ni ko baka ce ka yafe ba ka ce Allah ya shirye shi sai na ukunsa kuma mai girma wanda ba wanda ake azurta shi da shi sai mai sai mai rabo shine ka yafan kuma kai addu'a wannan babba ne karka yadda kai zalunci har wani ya maka addu'a wallahi Allah zai amsa ko da ba musulmi bane ya yi addu'a kanka wallahi Allah ya alƙawari zai amsa balle musulmi kai ka zalunce shi to karka yadda kuma kai ma karka zamana kana daga hannu kana wurga addu'inka akan waɗanda suke da zalunci yi musu addu'an shari'a in ya gagara to nan kuma Allah ne ya baka dama da kofa a buɗe ka kai ƙaranka alƙalin da ba a kawo masa cin hanci alƙalin da duk alfarmanka baya kula da ita alƙalin da adalci ne a gabansa shi ne Allah subhanahu wa ta'ala to me muke shan wahala kama daga shugaban ƙasa da na ƙasa da su da na ƙasa da su har zuwa kansila har ɗan delegate ɗin nan da ake naɗawa har kaza ku ji tsoron Allah kar ku zalunci al'umma al'umman nan suna da makamin da ba ku da shi in kuna da sojoji kuna da 'yan sanda kuna da 'yan banga kuna da 'yan kaza da za ku sa tiya gas ku hargitsa mutane ku juya zaɓe yadda ku ga dama ku yi abin da ku ga dama ku san su kuma suna da rundunar da ba ta tsoron kowa ita ce addu'ansu da mala'ikun da ubangiji zai zuba a cikinku da amsa addu'ar da Allah zai yi mu kuma mu dawo mu dukufa zuwa ga Allah mu koma zuwa ga Allah duk irin hardship da ake ciki babu wutar lantarki babu asibiti babu tsaro babu abubuwa da yawa su suka kawo mana wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim ubangiji ne ya nufi hakan sai ya faru da mu mu koma gurinsa mu daga hannu mu yi addu'a ‘yan uwa Allah ne ce ku roƙe ni zan amsa muku wanda ya yi girman kai baya mai da ƙoƙonsa zuwa ga Allah yana mai da shi zuwa ga wasu yana ga wasu ne za su yayi masa bala'i to za su shiga jahannama a taɓe a walaƙance shi sa Allah yake cewa babu mai amsa wa mai damuwa bukata sai shi shi ne yake yaye damuwa shi ne zai cire masu ɓarna ku ya zo ya saka ku ku zama ku ne shugabanni sai Allah ya tambaye ku ya ce akwai wani Allah da zai aikin nan in ba in ba shi ba babu Allah da zai maka wannan aikin sai shi kadai sai Allah ya ce kadan ne suke da tunawa bayin Allah Allah ne ya ce idan bayinka sun tambaye ka ni wane ne ka ce musu ina kusa da su ina amsa addu'a a lokacin da suka roƙe ni su nemi amsawar addu'ata ko kuma su roƙe ni zan amsa musu su yi imani da ni kaga wannan sharaɗi na addu'a karka roƙi Allah face kana da imani baka shirka kana da ikhlasi dukiyarka ta halal ce Allah ce in kai haka zan amsa muku la'allahum yarsudun annabi ya ce ita addu'an nan ma ibada ce kai ibadar ma ita ce addu'a wani waje annabi ke cewa babu abin da ƙaddara ba abin da yake fada da ƙaddara ya wacce kala da ƙaddara sai addu'a in kana addu'a ubangiji zai canja wasu abubuwa da yawa a kanka da hikinkimunsa subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ita addu'a din dan adam yayi ɗayan uku ne ko yanzu Allah ya amsa baka ita tun daga duniya wannan shine mai hatsari ko kuma Allah ya ajiye baka ita har zuwa ranar lahira wannan shine mai dadi dadi domin in kai addu'a a duniya aka amsa baka wallahi kana cikin damuwa baka sani ba ko rabon ne ka cinye shi a iyana in ba amsa ba lallai in dai kayi da ikhlasi an ajiye maka ladan ran kiyama in ba ajiye maka akan ba maka ladan ba to akwai wasu manya-manyan bala'uka a duniya da za su same ka Allah ubangiji ya ce bari a tunkuɗe abu kaza ba zai same ka ba abu kaza ba zai same ka ba abu kaza ba zai same ka ba kar ka yi addu'a ka ce Allah bai amsa ba a'a ɗayan ukun nan ne zai faru ko amsa ka ga wannan abun to yanzu abin da aka amsa ma ya zama jarrabawa kana neman wani mulki kayi addu'a Allah ya amsa maka yanzu ka shiga jarrabawa shi dai Allah ya maka naka ya maka nasa saura kai kuma ka je ka rike shi da haƙƙi Allah bai amsa maka ba a ajiye maka ladan ran kiyama a'a ba ta nan Allah zai saka maka ba wasu bala'oka da Allah ya ga zai same ka gidanka zai kone za a samu matsalan kaza motar ka za ta yi kaza akwai masu shirya maka kaza dukiyarka tana da matsala kaza sai Allah ya ce wannan addu'an da yayi duk wannan bala'in an toshe su ba za su faru ba wannan kaddaran da ni na kaddara masa na canja ta Allah fa'alul lima yurid ya ku bayin Allah shi yasa annabawan Allah dukkansu daga an zalunce su an cuce su an saka su cikin damuwa babban abin da suke komawa gare shi shine Allah subhanahu wataala annabin Allah Nuhu da mutanen suka karyata shi fakazzabu abdana suka karyata bawan mu Nuhu fa qalu majnunun wasdujir suka ce mahaukaci ne suka yi cutar da shi ana masa tsawa ana hantararsa da ya ga ya shiga wannan halin fada a rabbahu sai ce ya kira ubangijinsa an ne maglobin fantasir ya ce ya Allah an sun fi ƙarfi na amma kai ba su fi ƙarfinka ba ka taimake ni ku ji wannan lafazin maglobin fantasir su kan sun fi ƙarfi na amma ba su fi ƙarfinka ba ka taimake ni fa ba ta hana abuwa ba sama Allah ce zan ku taimake ka sai aka buɗe ƙofar sama aka yi ta zubo da ruwa ruwa marka-marka ƙasa ita ma aka ce wakilai ardu bula'i ma ake ƙasa ma aka ce buɗe saboda an zalunce shi aka ce kai kuma da ‘yan uwanka da aka zalunce ku je ku tsaya waje kaza ruwa ba zai zo gurin ba ku shiga abu kaza ruwa ba zai zo gun ba sai da Allah ya halakar da duniya kakaf sanadiyan mutane tsiraru da ake ganin ba kowa ba don ba su da yawa don ba su da yawa suna ganin su tsiraru ne amma Allah saboda an zalunce su to ka nisanci ka zalunci wani ya maka addu'an Allah ya isa shi yasa an aka tambaye ni akwai tambaye guda biyu da amsoshin su suke da sauki wace irin mata zaka aura mun yi kutuban sati biyu da ya wuce ko wace irin mata zaka aura irin matar da kake so yarka ta zama irinta wani irin miji kike so irin mijin da nake addu'a ɗana ya zama irinsa ba mun yi wannan karatun ba duk mijin da zaka daga hannu duk matan zaka daga hannu kace ya Allah ni dai na aure matan nan amma ƴata Allah sa ta zama irinta to wannan ba matar auren ka bace dama wannan shine na daya na biyu karka yadda ka zabi shugaban da zaka ce masa Allah ya isa ya je ya kwanta ya bacci kun gane karatu in dai shugaba zaka zo ka ce ni dai na san baka kyauta mana ba Allah ya isa kuma kaga hankalinsa a kwance to karka zabe shi karka sa masa ƙuri'a duk shugaban da za ka zo ka ce masa Allah ya isa ya sa a neme ka ya kwanta ya je ya kasa yin bacci a shugabanci shi ne shugabanka saɓanin wannan irinsu ne za ka zo suna tsine maka kana tsine musu akwai wanda ya ce akwai ana sai da Allah isa kasuwa ku je ku siyo ku yi min akwai wani abu da kuke son ƙara zalunta ku da shi ku nuna in zalunce ku to karka yadda wannan na faɗe ta ne kai ka zama wanda Allah ya isa take tare maka da hankali duk inda ka ji wani kai ka cuce shi to ka shiga tashin hankali kai ko ba cutansa kai ba a istihadi ne kake ga anya niwa ne babu rashin kyautawa tattare da shi bi shi a hankali ba zai bar kai zalunci ba kai kuma an zalunce ka addu'ar ka abu da take Allah subhanahu wataala zai karba maka shi yasa annabi Ibrahim babu yaya babu komai amma da ya roka Allah subhanahu wataala yake cewa Allah ya bashi annabi Ayyub kun san rashin lafiyar da ya zauna ya ta shan wahala amma inna da rabbahu anni masani yadurru wa anta arhamur rahim ya ubangiji bani da lafiya kai ne mai rahama mai yayewa Allah ya ce fastajabna lahu atake muka amsa masa saboda yayi addu'a inda zaka yi addu'a Allah ba zai kyale ka ba annabin Allah Yunus yana cikin kifi fa yana cikin kifi ya hade shi falzaga maghluhutu kifi ya hade shi amma Allah ya bashi iko ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin yayi wannan addu'a sai wannan ya zama sababi na tsirarsa ku gafa cikin kifi cikin kifi addu'a tana da tasiri a uwa ni na san babban mutum shugaba mai girma mai daraja mu yanzu me kifin mu mu me ne kifin mu shine jirgin sama daga sama ya kama da wuta ba haka bane to ni na san wanda jirgin sama ya kama da wuta da shi da a sama abnan mimbarin na yi kurba a kansa jirgin ya kama da wuta a sama fa ni yake gayawa ya ce wallahi malam duk juma'a na saba karanta suratu yusuf kuma ina duban fassarar ma'anar suratu yusuf sai na tuna yadda annabi yusuf ya sha wahala allah ya tserar da shi wallahi a jirgin nan wallahi ba zan mutu ba ya ce wala ba zai mutu ba ni yake gayawa ya ce kawai sai fara tuno tilawarsa kawai dan abin da ya haddace yana ta karanta suratu yusuf yana karanta kissan suratu yusuf jirgin a nan ya fado yankin hadeja bakin riba basin din da benin benu upper benue waye din nan a nan jirgin ya fado wanda suka san kissan duk sun sani sun san waye shi babban mutum ne shugaba ne mai sarauta a nan cikin garin gombe mai mutunci mai daraja matukin jirgin sama ne ma amma ubangiji Allah tsirar da shi kafin wannan kuma ya yi accident jirgin sama sau biyu kuma wannan dai a sama ya ce wallahi ga su a kano fa sun taso daga jidda jirgin kago ne suka yi waya saura minti talatin a ce waya tsakanin pilot da control tower na airport ya yanke daga ran samu matsala ya ce yana nan kawai sai ya ga jirgi in suka ce haka sai ya yi haka da su yana da kawai suka gaisa su ga hayaki yana kawai sai su ga jirgi yana bouncing to yo koma shin ka hau gargada ba tashin hankali bane in kai aka goyo in kai ne direban ba matsala sosai amma goyo kai ko ga abin yadda yake yi to balle jirgin sama balle jirgin sama malam malam malam jirgin sama lafiya kalau ma tashin hankali wai a ce maka in yayi sama ya daidaita wai ba matsala irin turbulence turbulence din nan wai ba problem bane last two weeks muna tare da dr ibrahim dc na muka hau wani jirgi ba zan kira kamfanin ba ya gama daidaita a sama ya gama daidaita muka ce an zo level dama na ce masa zina jin bacci muna fara level ba mu yi 3 minute ba habba malam da ya fara haka haka malam wala sai ka kama ba kuma da hanku za ka yi ba sai ka rike nan sai ka rike nan sai ka rike nan sai da dr dc ne ga abu yayi normal sai ce min ya ba kai baccin ba ne na ce ba magana bacci yanzu kam duk zikirin duniya sai ka yi shi to ku duba fa wannan misali Allah ya bamu kaman ka shiga jirgi ne kisa ni bai taba burge ni ba ko karan jirgi bai taba burge ni ba kullum ina faɗan wannan abu burge ni kwaya daya ina ƙasa in ga ya falfala ya tashi yayi sama wannan yana burge ni amma in bana ciki in bana ciki yana burge ni to ku duba fa wannan Allah ne yake ba misalin bala'i ba bala'in da zaka misalta shi mu azabadin mu irin ka shiga jirgin sama ya kama da wuta kuma jirgin ya faɗo kuma ka tsira wannan bai sarauta bawan Allah ubanmu Allah ya tserar da shi kwanansa wajen hudu ya ce ko biyar suna cikin laka sauran sun mutu amma shi haka za ka ɗauko shi kuma yanzu haka yana nan yana sarauta a garin nan gombe addu'a babba ce ina ga misali na annabawa da misalin na abin da ya faru da mu kuma kowa ya tuna kansa halin da ka shiga kowa ya tuna kansa halin da ya shiga ko wani mummunan hatsari ya zo maka a mota ka yi mamaki ya aka yi makuka tsira kaga kuma an wuce wallahi akwai cikin abin nan na yola ɗin nan in ka baro bambam akwai wasu munanan kwanoni malam tirela ta yi haka ok afon tirela tana tafiya a gaba shi ya biyo bayanta ya yi kwana haka zai yi obatakin a kan kwana ga gangara wallahi ya gama shiga ga wata tirela kuma ta shigo birkinsa ya ci duk la'ilaha illallahun duniya su hudu ne a ciki babu kowa bai san mai karanta ba kuma da suka tsaya bayan sun tsira wannan ce mai ka karanta ne mai kai ya ce ni ban san mai na faɗa ba Allah ya taimaka ya aka yi suka fita ya aka yi ba a haɗu ba kuma trailer in ta shiga wannan gangaren ko ta hawo ba ta sauka a kan shoulder saboda yana sauka bala'i ne shi ma amma mutanen nan Allah ya tserar da su wani irin addu'a suka yi dukkansu su hudu suka ce ba wanda ya tuna mai kowa ya faɗa kuma ba wanda ya ji na kowa kuma bai ji na kansa ba amma dai an kira Allah ta yi uwa duk masu tunkaranmu da basifa da bala'i da za su cutar da mu kai musu addu'a amma irin su imam ahmad ahalus sunna wal jama'a an ba su daman su yi addu'an Allah ya daidaita wanda ya zalunce su amma sai su daure sai su yi addu'a ya ubangiji ka shirye su ni kuma ka ƙara tsare ni imam ahmad karshe ma yafe waye yafe waye amma fa ba wanda zai iya wannan sai mai girma ka musu addu'a Allah ya shirye su ka musu addu'a shiryar Allah ya tabbata a kansu kai kuma cutar da kai da ake da zalunci Allah ya yafe maka naka kurakuran Allah ya baka daraja duniya da lahira da haka ma babban al'amari ne kar ku manta duk an ba mu option din nan an ba mu dama kar mu ce Allah ya shirye su mu yi ta tsinewa da wanda ya zalunce ka ka tsine ka nemi haƙƙinka wajen Allah Allah kuma ya alƙawari zai biya da haka kai karka yadda kai abin da za a tsine maka karka yadda kai abin da za a yi maka addu'a mummunar addu'a kai kuma ka zama mai yawan komawa zuwa ga Allah Allah ka gyara mana kasar mu Allah ka gyara mana kasar mu ya ya Allah ƴan uwan mu da ake zalunta a irin Isra'il da a Palestine da irin su Iran da sauran kasashen mu na musulmai da ake galladawa musulmai da jama'ar mu na yankin Qatar da yankin Middle Middle Middle East din nan ya ubangiji muna roko Allah ka yaye musu halin da suke ciki masu zaluntan su ya ubangiji in ba masu shirya bane kamar musu da kaidin su akan su ya ubangiji ya Allah wannan kasar tamu yadda ake mana maki kirci tsaro yaƙi wanda an san asalin abin da ya kawo rashin tsaron nan an san waɗanda suke da hannu a ciki ba yadda za a ce ba za a sani ba gwamnati ba wasa ba ce amma ya ubangiji abin kamar haɗa baki ake yi ya ubangiji ba su fi ƙarfinka ba allah ka karɓa mana haƙƙinmu Allah damuwa da muke ciki a wannan ƙasa din na rashin shugabanci na gari Allah ka yafe mana ka kawo mana shugabanci na gari ya ubangiji ya Allah zaluntan mu da ake ya ubangiji ba wanda ya fi karfin ka ga mu a hannunka ya ubangiji abin da zamu iya faɗa kenan ya ubangiji ga mu a hannunka amma tabbas ana zaluntan mu a kowane sakta ka duba wallahi mu mu wanda ake zalunta ne mazlumin ne mu Allah ga mu a hannunka ya Allah dama a hannunka muke a gare ka muke yin tawakkali a gare ka muke neman taimako Allah ka taimake mu qumu ila salatikum wa sawsukum yarhamukumullah